أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون ubangiji na cewa innal ladina la yarjuna liqa'ana kafirai waɗanda suke masu mamakin cewa Allah ya aiko annabi Muhammad din nan sallallahu alaihi wasallam ba su yarda ba la yarjuna liqa'ana ba sa kaunar gamuwa da mu wato sun- ba sa jin tsoron lahira gamuwa da Allah a lahira la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya sun yarda dai da rayuwar duniya ita ita ita suke so ita suka suka sani ba ruwan su da lahira وقد ذاك بعد من كان يريد الآجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا duk wanda yake ba ruwansa da lahira duniya kawai yake so to zan ba shi duniyar yadda na ga dama ba yadda ya ga dama ba amma ya sani fa in ji lahira ba da sauran wani rabo to saboda haka waɗanda suke ba sa ƙaunan saduwa da Allah a lahira wato ba sa jin tsoron gamuwa da shi a lahira wa rabu sun yarda bil hayati dunya da rayuwar duniya wa ma'annubi ha sun natsu da komi na duniya in yayi kyau komi yayi kyau in wani abu ya ɓaci na duniya komi ya ɓaci ba san wani wuri ba sai duniya to waɗannan ba su da hankali irin hankalin dabbobi ke gare su kamar yadda muke karanta dai kullum shi dan adam akwai rayuwarsa wadda ta haɗa shi da sauran ƴan uwansa dabbobi idan ya zo musulmi za a ƙara masa wata rayuwa ta imani walakin ji Allah inda ubangiji yake cewa amma kunta tadri mal kitabu wal iman آه، ولكن جعلنا نورا به من نشاء من عبادنا آه، ونروحي نوهي دبن أتي أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى ما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره فوانا روحي wanda yake zuwa tare da wahayi wani ruhi ne daban idan ya zo ya sauka cikin zuciyar dan adam to dan adam zai sai ya zama musulmi harkokinsa duk sai su zama harkokin musulmi harkokin mutane yan uwansa kuma da harkokin na musulunci amma in wancan bai sauka cikin zuciyarsa ba to harkokinsa duk da na yan uwansa dabbobi yake yi shine a kamar yadda aka karanta baya cewa shi dan adam daga jikinsa sai zuciyarsa sai hankalinsa sai ransa sai asirinsa hawa biyar kenan to idan mutum ba musulmi bane to daga jikin nasa sai hankali zai zo a samu zuciya a gaba abinda duk ba zai amfani jikin ba shi bai damu da annan abin ba duk abinda ba zai amfani jikinsa ba ba zai amfani zuciyarsa ya ba shi girma ba to bai damu da abin ba amma in ya samu imani an samu rai irin na imani na musulunci ruhi na wahayi to sai hankalin ya haye zuciyarsa ya je ya zauna tsakanin zuciyarsa da ruhinsa yana duban ruhi ta inda yake karɓar umarnin Allah yana duban jiki da zuciya yadda zai ji daɗin rayuwa a duniya za ka ji a lokacin yana ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar idan kuma ya samu wani ya karya masa hijabi ya samu hayewa ya wuce makamul islam da makamul imani yana so ya shiga makamul insani an ta abudan laka annaka tarahu to sai hankali ya haye ya haye ya shiga tsakanin ruhi da sirri to ya zo an ta abudan laka annaka tarahu kenan to suna wata ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abin da ka faɗa tun daga zuciyarka har bakin ka fassara wannan larabci kace ka yarda Allah shi kadai ne ubangijin komai da kowa shine mai komai mai kowa shine ubangijin ba da abokin tarayya kuma annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne kace ka yarda Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne aya ce daga Allah yadda Allah yake halittan kowane jinjiri a cikin uwarsa ya sa masa rai haka ya halitta annabi Isa a cikin uwarsa ya sa masa rai Allah ba ban kowa bane sai sun yarda da rayuwar duniya kawai wato zuciyarsu tana cikin hankwabinsu na mutuntaka yana cikin jinin jikinsu abinda zai amfani jinin jikinsu ne kawai suke damuwa da shi sun natsu da duniyar ba su damu da lahira ba santa ba فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق وأن عندما لسجن واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون تساووا أنا yana raba tsakanin mutanen da ake magana su da mutanen da za su zo gaba wannan da su duniya kawai suka ce sun yarda da ita ba ruwan su da lahira sun nasu da duniya ba san lahira ba balle su nema to ga waɗansu kuma su musulmi ne amma kuma sun rafkana suna yin sallar ba sosai ba suna yin azumin suna yin abubuwa duka na addini amma kuma suna yin kaba'ira manya ne saboda rafkana da barin ayoyin Allah domin kowanne mutum in mutum mai neman mata ne da za a gina masa mutum mai kyau ta ƙarfe sannan a kai ta cikin wuta a zuga har ta jawur a kawo ta sun tuɗe masa su bismillah kwanta ba zai iya ba saboda na ganin ba zai kwanta akan wuta ba sai ya zan kwanta akan wuta sai sai to matar banzan ma in ka kwanta akan wutan ne ka kwanta to kaga rashin sanin wannan ayoyin gafala rafkana da wannan ayoyin shi yana shi barawo ko mai satan kuɗi in ka ɗaure masa dubu ashirin ko dubu ar- ko dubu hamsin ka ɗaure masa da ku- kuɗin da dutse domin na tafasa da ruwa ka sa masa kuɗin a cikin sai ɗauki ba zai sa hannu ya ɗauka ba a cikin tafasashen ruwan nan ba zai ɗauka ba me zai hana sai ta ai wuta ne a baka san in kai sata wuta ka faɗa ba to duk kowane abu ne mai shan giya haka in kace masa garuwa tafasashe ya sha ba zai sha ba to saboda rafkana ga barin ayoyin Allah ga musuluncin ga rafkana sai ka ake aikata manyan manyan kaba'iru manzo Allah yana cewa آه، لا يزني الزاني حين يزنيه مؤمن لا يشرب السارق حين يشربه مؤمن لا يشرب الخمر حين يشربها مؤمن مسلمي lokacin da yake zina to lokacin shi dai musulmin ne tun da yake zina ba kafirci bane sabo ne amma ba mumini bane da mumini ne da imani sa ya hana shi aikata wannan aiki da zai kai shi wuta mai shan giya lokacin da yake shan giya musulmi ne domin shan giya ba kafirci bane sabo ne amma ba shi da imani ba mumini bane da mumini ne da imani sa ya hana masa wannan babban kaba'ira wanda yake shan wuta haka kuma da kyau to da kyau haka kuma mutumin da yake a mai sata lokacin da yake sata da in musulmi ne musulmi ne amma ba mun yare da mun da imani sai ya hana shi shi ne yake wallafi na da waɗannan an ayatuna ghafiluna wanda suka rafkana gaban barin suna ayoyin mu al-ayatul kauniyya ko al-ayatul shar'iyya al-ayatul kauniyya lura da sama da ƙasa da komai da komai baka tsoron Allah shine ayatul kauniyya ayatul shar'iyya ko yi kaza bar kaza duk sun rafkana gaban barin waɗannan ina ne shiga musulunci أولئك لا النار بما كانوا يكسبون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون أولئك waɗannan mutane wanda sun yarda da duniya sun natsu da ita ba ruwansu da lahira ba sa tsoron gamuwa da Allah to wannan mutane ko masu wuta saboda mummuna aikin da suke aikata za ka shiga musulunci ko haka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam a masu yadda za ka yi a samu wani za ka koya masa yadda zai yi أولئك ما يهم النار بما كانوا يكسبون أولئك ودن متاني وند سكا زابي دنيا سكا نتو دا إتا دكان هركا سكا دنيا تي من ذا الله صلى الله عليه وسلم ينا تيوا إذن كاغا متن كيس من دان نفسه عن لما بعد الموت إن كدو متن سكي معاملو لنسا ka auna ka ga duk abin da yake ba wani abin da zai amfane shi bayan mutuwa to ba da hankali mai hankali yana yin abin da zai amfane shi kamun mutuwa da bayan mutuwa to shine mai hankali saboda ya yarda kenan za a tashi kiyama za a yi sakamako amma duk mutumin da ya natsu da duniya ya fita shanin lahira to wannan ulaika irin waɗannan mutane ma'ruf min nar makomar su wuta bima kanu yaksubuna saboda mugun aikin da suka aikata Allah ya aiko manzanni an kira su su zo su yi aikin Allah sun ki har sun mutu to duk abin da Allah ya musu su suka jawo su suka zalunci kansu الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحت- تحتهم الأنهار في جنات النعيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم وأن بسكي بائر وأن تنبفا وأن sun yarda da Allah sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah da abinda duk annabi ya zo da shi wanda za a yi imani da shi imani da Allah imani da mala'ikun Allah imani da manzannin Allah imani da littattafan Allah imani imani da ranar lahira imani da kaddara wannan suka aikata ayyuka na farillai da nafil fili إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات kenan sun yi imani kuma sun yi ayyuka masu kyau wanda za su gaskata imani sai dai in larura misalin mutum ne ya musulunta karfe goma na safe ya musulunta karfe goma na safe ya zai ɗauki hanya zai koma gida sai mota ta kaɗe shi sai ya mutu to ya yi imani amma ba wani aikin da ya aikata amma duk da haka ba abin da zai tsaye shi shiga aljanna aljanna zai shiga da kuma har abada la ilaha illallah guda ɗayan nan ita ta yi garanti ta rushe masa kafirci ta shirya masa zaman cikin aljanna har abada saboda wani ya taɓa tambaya cikin sahabbai ya rasulullah hal la ilaha illallah min alhasanati sai yace hiya ahsan hasanat shin la ilaha illallah ta daga cikin ayyuka masu kyau wanda Allah ya ambaton nan manzo Allah ta ai ta fi dukkan aiki mai kyau ma zan wanta mai kyau domin da an samu wannan bangaren amanu babu aiki to ba za su ga aljanna ba kenan amma ita yanzu la ilaha illallah nan ta ɗauki imani da aiki mai kyau duka ita ɗaya wato ya yi imani ne lokacin aiki bai yi ba kamar misalin musulmin da ba shi da abin da zakka in ji lahira wa zai tambaye shi zakka kamar musulmin da ba da damar zuwa haji ba da kuɗi ko ba da lafiya in ji lahira wa zai tambaye shi maganar haji ba ɗora masa ba kaga wannan musulmin ya musulunta karfe goma ba wani wajibin da ya hau kansa yanzu sallah lokacin ta bai yi ba azumi lokacin ta bai yi ba zakka lokacin ta bai yi ba to ya mutu shikenan sai aljanna zai kuma har abada kuma ko kuma ya shekara shekara ɗari zai na kafirci la ilaha illallah guda ɗayan nan ta ishe shi zuwa aljanna amma in lokacin wata farilla ta dole sai ya ɗauki farilla nan ya haɗa da imanin nan tukuna farilla sallah in ta zo dole sai ya haɗa farilla zakka in ta zo dole sai ya haɗa farilla azumi in ta zo dole sai ya haɗa farilla hajji in ta zo dole sai ya haɗa wannan duka da lokacin su da sharuɗan su amma in ba abin da ya ba kan sai sai wannan kai shi kan ya ishe shi innal ladina amanu wa amilus salihati wanda suka imani suka aiki mai kyau yahdihim rabbuhum bi imanihim sai waɗannan kan Allah ubangijin su ne zai shiryar da su da imanin su in sun je lahira imanin su ne zai musu komai yau matar almuminina wal muminat yas'urun bayna aydihim bi aymanihim bushrikum al yawma jannatin tajri min tahtiha al anhar zalika al fawz al azim وما يقول المنافقون والمنافقات الا ان امنوا انظروا نتخذ من نوركم الى ارجو وراءكم فلتمسوا نورا فضرب بينهم بسور اتو رانا الله رانا ان تاشي mumini in ya tashi aikin sa mai kyau sai ya tashi gabansa inda za a bi shi aikin ne zai nuna masa ga inda zamu bi ga inda zamu bi zai haske da mutum mai kyau yana magana da shi kai da kake taimako na kana nuna mini inda zan yi da inda zamu yi wani ne kai ne ke ni ana amaluka sale ni ne aikin ka mai kyau to shine zai kai shi duk inda ake zuwa a ceto ta da shi firadi ya kai shi har cikin gidan aljanna ba sai ya nemi wani dan agaji ya nuna mutane gidansa a aljanna ba aikin sa mai kyau shine hasken da ya nuna masa to da yake munafikai su ma suna sallah in sun ga haske ya ja muminai sun so mu tafiya sai muna ga ku dakata mana ma ai tare da mu muke sallah tare da kuma ku dakata mu tafi cikin hasken ku to ina ai ko an riga an raba tsakanin mu babu baɗin zuwa ramata za mu rinka dalil azabu ko kun dauki bayoyin mun dauki ciki saboda haka ba yadda za mu amfane ku da hasken mu wa fi rabbun bi imanihim tajri min tahtihim al-anharu al-anharu qorama guda hudun nan da aka faɗi tajri tana gudana min tahtihim karkashin su a cikin gidajen su تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم يسكن الجنه جدن دوما جدن زما نهر ابدا وانا ايه ذات ايش قد ابن النبي كيكوا من عمل بما علم اورثه الله علم ما لم يعلم duk wanda ya aiki da abin da ya sani na karatu to Allah zai gadon masa da wani karatun da bai karanta ba idan malami ya karantar da kai karatu kai aiki da shi to Allah zai karantar da kai wani aiki zai karantar da kai wani karatu wanda shi malam din bai koya maka ba saboda ka yi aiki da wannan karatun da malam ya koya maka ma'anar ka kenan kai mai tsoron Allah ne tunda kai aiki da abin da aka koya maka dama Allah ya alƙawari duk mai tsoron Allah Allah zai rika ba shi ilimi ko ko ba kowa wattaqullahi wa allimkumullah wannan shine abin da ke cikin ayar kenan yahdihim rabbuhum bi imani da wannan imanin nasu ne Allah zai shiyar da su ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha allakum furqana ya ku mu'minai inji Allah in kuka ji tsoron Allah Allah da kansa ne zai sa muku wani mararraban wanda zai rarrabe muku tsakanin ƙarya da gaskiya zuciyarku ko ba kai karatu ba da an faɗi abu ko an ko an abu sai Allah ya ganar da kai wannan abu mai kyau ne ko ko mai muni ne saboda wannan tsoron Allah da ya zauna a zuciyarka na aiki da abin da ka sani Allah ya sa maka abin da zai raba tsakanin ƙarya da gaskiya saboda imanin nan naka da kyakkyawan aikin nan naka domin idon ka na zuciya yana gani wanda idan zargin zuciya baya gani shine baya gane halal da haram baya gane mai kyau da mummuna saboda ya ta da kura ta zunubi kura ta zube masa a cikin idan sa idan ya makance sallah barrana ala garibin ma kanu yaktubuna wa bi rabbun bi imani tajri min tahtihim al-anharu fi jannatin na'im a cikin gidan dawama Allah ta دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين وتظن كجي أنبتا وأتكين الجنة سبحانك اللهم duk abin da kake so in kace subhanaka allahumma sai yazo duk abin da kake so cikin aljanna da kun fiha ma tabba'un din kenan ma tabba'un duk abin da kake nema in kace subhanaka allahumma sai abin yazo kowane irin abu kake nema ba wai fiha subhanaka allahumma idan an shiga aljanna sai a rika godiya wa Allah tukun alhamdulillah alladhi wa'ada sadaqana wa'adahu wa awratan lardan sabuwa min jannati hajjin sha'u kalima ajrul amilin mun gode wa Allah Allah ya cika alƙawari ya sa mu aljanna kamar yadda ya alƙawari mun gode wa Allah kuma godiya kullum in sun ci wani abinci mai daɗi sun sha wani abin sha mai daɗi ko sun kwanta da iyalai duk dai kullum alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah din nan shine abin faɗan su ba wai su zama kallahum wato in suna neman wani abu subhanakallahum suke ta sai abin ya samu magana a ciki kuwa kowace irin magana suna yin magana da junansu amma babu magana ta tashin hankali illa kilan salaman salaman sai magana lafiya lafiya la ba wata hargowa ba tashin hankali ba wata hirgita sai dai gaisuwa da junansu a sun su gaida junan salamun salamun Allah ya gaishe su salamun qaulan min rabbir rahim sannan mala'iku su gaishe su wal mala'ikatu yarkununa alayhi min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dir malaiku suna suna zuwa suna musu barka barka gaisuwa muna gaishe ku mun zo ne muku barka barka hakurin ku ya fidda ku hakurin ku ya kawo ku wannan gida muna muku barka barka salamun salamun kullum dai salamun salamun Allah ya mubarak salam wa tayyatun fiha salam wa akhir dawuhum kuma karshen lamarin su kowane iri ne in abinci ne in abin sha ne in yi ne alhamdulillah rabbil alamin mun gode wa Allah ubangijin talika abinda suke faɗa kenan da wannan kalmomi su ubangiji da ya halitta littafa su ya faɗi ina ta alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur sannan da ya saukar da wannan babban littafi abin da ya faɗi kenan alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaqallahu iwaja to tunda Allah duk abin da yayi muhimmin abu sai ya gode wa kansa akan abin da yayi saboda haka mu ma yi mana ilhamin in za mu yi sallah mu fara da alhamdulillah kowace sallar da ba karanta mata fatiha babu ita ba ta baragwa Allah ba ya karban in dai sallah ko zai dai in ka zo raka farko ta kore maka liman ya dauke maka fatiha ka zo ka same shi ya ruku ka yi tabbara ka yi ruku ba karanta fatiha ba amma shi ya dauke maka haka kuma in duk abin da in mun ci abinci mun in za mu ci mu ce bismillahir rahmanir rahim in mun ci abinci mun kullu mu ce alhamdulillah in za mu sha ruwa mu ce bismillahir rahmanir rahim in mun kullu mu ce mu ce alhamdulillah rabbil alamin haka duk abin jin daɗi in dabba ta hau ma ka ce subhanallahi sakkarna haza wa ma kunna lahu muqrinin kowane abu na ni'ima dai ka masa muqabala da alhamdulillah in za ka soma da bismillah in ka kare ka ce alhamdulillah kowace ni'ima amma kuma abin yana duban menene abin da aka soma din halal ne ko haramun ne to in aikin haramun za ka aikata ka soma shi da bismillah to bismillah din ma haramun ne misali mutum zai ci abinci yace bismillahi haka ake so lalle sunna ne amma in abin haramun ne ba za ka ce bismillahi ba wato misalin ko wani alade ko wani shan giya ba da mutum ce bismillahi in ya ce bismillahi ya ƙara haramun akan haramun haka wanda zai kwanta da iyalinsa zai ce bismillahi in zai kwanta da ita haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana amma duk wanda zai lalata in ya ce bismillahi ne ya aikata wani babban haramun akan haramun haka in duk abin da ka ji daɗi in ka gama ka ce bismillahir rahmanir amma in abin haramun ne in ka gama in ka ce bismillahir in alhamdulillah to ka aikata haramun babba akan wannan haramun da ka aikata abin da yake wajibin ka a lokaci na zaben Allah don kowane dan adam kowane lokaci yana cikin ɗayan halaye guda hudu kowane hali kuma yana neman sa da wani abu daban idan ka ganka cikin ni'ima abin da zaka ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah shine abin da ya kamata ka yi kenan idan ka yi Allah zai kara maka la yashkatu la yudannakum in kuma ka gamu da wata wahala wata wahala to ka'ida ka kai hakuri kai hakuri kai hakuri sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai hakuri in kai wannan hakuri to Allah baka lada ba lissafi inna ma yastabiruna ajrahum bi ghairi hisab ko ka danka a cikin bautan Allah to sai ka dubi Allah da kansa ne yayi wannan abu yazo ya kara a jikinka ya mai da kai kaman kai ne kai abin ka nuna godiya wa Allah akan wannan abu da yayi ya haɗa ka da shi aka ce kai ne ka aikata za a baka lada aka shine shuhudun minna wato tabbatar da cewa Allah ne wannan alheri ya dangana maka sannan ko ka ganka cikin sabon Allah a'udhu billahi to wannan abin ne dace da kai lokacin a'udhu astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ka tuba Allah da tauri wannan sune halayen bawa ko yaushe na cikin ɗayan waɗannan kowanne da abin da yake neman sa wa akhir da'wahum karshen abin karshen kowane lamari na su alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون ولو يؤجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون ولو يؤجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم, أجلهم yadda mutane suke gaggawan nema wa kansu sharri yadda suke neman gaggawan nema kansu sharri kamar yadda suke gaggawan nema kansu alheri da nakan kawo sharri ne yadda nake kawo alheri da an gama da su kafirai in annaba sun yi musu wa'azi sun ki in fa kun ki Allah zai saukar muku da azaba sai ce itina bi azabin ne kawo azabar mu gani kawo azabar mata hadal wadu yaushe ne ne kullun kana jiran alƙawari mun kidin mun kidin mun kidin ka ce in an ki za a kawo za a kawo azaba ina azabar ne a kawo azabar mata hadal wadu in kuntum sadiqin magana na ku ba gaskiya bane Abdullahi ina hijata min sama a witina bi azabin ne in wannan abu gaskiya ne Allah ka sako mana hadirin dutse ka sako mana azaba mai radadi kamar yadda Nadr bin Haris yake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ai Allah ba zai yi haka ba ai kwanan ku bai kare ba kowane mutum ai kwanakin sa a kirge suke in ba su kare ba komi roƙonsa na mutuwa ko na halaka halakar ba za ta zo mutuwa ba za ta zo ba sai lokaci yayi amma in lokacin yayi kai ne ka saba wa Allah ka nemi in gaskiya ne Allah ya kama kaman ka gani to lalle in lokacin ya fa zaka gani zaka gamu da akhza azizun muqtadir wani irin mummunan kamo na mai karfi mai iko Allah amma in lokacin bai ba komai ko wannan yana shigar da har yanzu lokacin da mutum ransa ya baci ya la'anci ko matansa ko ya la'anci ƴaƴansa ko ma yake kai shi ma ina ma da ya mutu to duk wannan addu'o'i ne wai ya mutu mana ya huta to da Allah ya karbi lokacin kaga sai ya mutu kenan a lokacin amma Allah baya yin haka ya tsine wa ƴaƴansa ko ko dukiyarsa ko ko matansa Allah tsine muku Allah raba ni da ku Allah kaza kaza Allah baya karɓan wannan saboda haka ne manzon Allah ya roki Allah Allah yace Allah ina roƙonka masoyi in yayi fishi yayi wa masoyinsa mummunar addu'a Allah kada ka karba Allah ina roƙonka masoyi in yayi fishi da masoyinsa yayi masa mummunar addu'a Allah kada ka karba saboda haka mutum ko yayi fishi ya kame bakinsa domin ka ka yi wa ɗanka mummunan baki ko ƴarka ko iyalanka ka yi wa kanka ne makami abin da zai amfane ka ne sai ka bata shi to lokacin da ka tashin amfanin da shi kaga sai zan ya riga ya bata kai ka bata abinka saboda haka ubangiji ce warai ajilillahu linnasi sharra da Allah yana gaggautawa mutane sharrin da suke nema wa kansu istijalahum bil khairi kamar yadda suke gaggawan in sun yi addu'a abinda mutum yake so in yayi addu'an alheri yaga Allah ya karba abin yayi domin in ya dade bai gani har yanzu dai muna nan muna ta roƙo amma har yanzu dai shiru amma in ya taɓa cewa Allah halakar da shi aka yi kwanaki bai mutu ba zai ce har yanzu dai ban gani ba ba zai faɗi haka ba yadda suke gaggawan neman in roƙi alheri a kawo shi da sauri to da Allah ya zai musu haka kamar yadda in su roƙi sharri zai zo da sauri da an gama da su laqudiya ilaihim da an laqudiya ilaihim ajaluhum da an gama musu rayuwarsu ta ƙare kenan an gama da su fa nazaru alladhina la yarjuna liqa'ana fi taghyani ya mahun amma duk da haka sai mu basku kwanakin su bai kare ba bayan sun mana bakar magana sun yi annabi bakar magana fatu bi azin kuntum min sadiqin bi tana bi azabu ne sai sun yi wannan sun gaji ina kallon su kamar bazan kama su ba sai lokacin da kwanan su ya kare sai in kama su fa nazarul ladina la yarjuna liqa'ana sai mu bar waɗannan kafirai wanda ba sa jin tsoron gamuwa da mu ba sa kaunan gamuwa da mu a lahira sai mu basu ya'mahuna suna kaiwa da kawowa suna makanta fi duwanihim a cikin girman kansu ko shishigin su da suke yi wato amahu makantar zuciya amma makantar ido ya'mahuna suna makancewa suna yawo cikin fadauniyar su ta makantar ido makantar zuciya fa nadar lillahi lardi liqa'ana fi duwanihim ya'mahun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man ahabba liqa'a Allah ahabba Allah liqa'ahu wa man kariha liqa'a Allah kariha Allah liqa'ahu duk wanda ya bege ya so saduwa da Allah to Allah yana son saduwa da shi duk wanda yake kin saduwa da Allah Allah yana kin saduwa da shi kuma haka din ne kowanne ne da irin aikinsa misalin kayi wani aiki ne wa gwamnatin alheri kullum ana cewa za a kawo za a aiko za a aiko za a aiko to kullum in ka janci an aiko din nan to kana saurin maza maza ka fito ka ga wanda aka aiko din domin ya zai kawo maka alheri ne amma in kai laifi an ce ana neman ka ruwa a jallo ka je ka buya wani wuri ce ga gwamnati sun aika wasu mutane ga su to ba ka son ka da waɗannan mutane duk ko saboda aikin ka ne wancan ka aikin alheri kana jiran a biya ka kana gaggawan ina ma a aiko da gwamnati a biya ka wannan ku kai sharri ana neman ka ruwa a gallo da ka ji an ce ai an gano ka ga sunan suna tsaye a kofar daki to kaga ba tashi hankali ya zo kenan to ko da irin aikinsa halinsa yadda aikinsa yake haka halinsa zai zama و- وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون إذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون هل هو تنس متانيك إن جاء الله إذا مس ال- إذا مس الإنسان الضر إذا وتوهلا تاسع متن أدم كو كاهرين ne ko munafikin ne aka tsananta masa da ana ina kwance ba iya tashi za ka jan Allah Allah wayo Allah wayo Allah wayo Allah lokacin ya manta kowa sai Allah nan yana kwance banda Allah nan bai da kowa to ina ma da kullun lokacin lafiyan kamar haka kake ai da kana tare da Allah kenan Allah ya ce yadkurullah kathiran la'allakum tuflihun kai zikiri da yawa ka samu bare ba za ka yi zikiri ba sai ciwo ya same ka kwanta kana kwance kana ce wayyo Allah wayyo Allah shine zikirinka wayyo Allah wayyo Allah sai ka sha wahala da ana lijin bi ko yana kwance kenan ta hakarkarin sa au qa'idan ko ko a ya samu ciwon nasa ya bashi dama yana iya zama yana zaune ma ya ka kara ji to ko wayyo Allah wayyo Allah amma yana zaune wayyo Allah kada ya zama kamar ganyen kan juji ganyen kan juji in ya ji ruwa ya fi kowane ganye kyau in rana ta zo ya fi kowane ganye yankwanewa da sauri Allah ba su mutu ya zama haka in ya ji da kai daɗi ka gode in yau har da kai kai Allah wai an ce mutanen Falastin waɗansu su yi sallah sai da Allah yana so mu yi sallah ya ɗauki ƙasar mu ya ba Yahudawa waɗansu mutanen Falastin aka ce su yi sallah sai da Allah yana so mu yi sallah ya kwaci ƙasar mu ya ba Yahudawa kaga wai wahala ta jawo kafircewa kenan to abinda Allah yake so kada wato kada rashin jin daɗin kuma ya mai da kai kafiri abinda ake so ka zama kamar dutse idan rana ta zo ba za ka gudu ka shiga inuwa ba ka dogara da Allah in ruwa ya zo ba za ka gudu ka shiga ɗaki ka fake ba ka dogara da Allah in tari ya zo ba za ka nemi bargo ka ruhuwa ka dogara da Allah komai haka zai zo ya same ka a wurin haka Allah yake so in alheri ya same ka maraba da shi ka gode wa Allah Allah ya ba- ya ƙara maka lai shakar na zidan nakum in wahala ta same ka kai haƙuri ka nemi Allah ya yaye Allah ya baka lada ba iyaka inna wa fasabirun ajrun bi ghairi hisabin haka Allah yake so ai maka a jure wa za masal insana wa za masal insana durru da ana li jambi au qa'id na qa'iba falamma kasabna anhu durruhu idan muka yaye masa wahalar da ta same shi ko ciwo ne a jika ko ciwo ne a hali wato ya rasa inda zai sa kansa wani- wata damuwa ta same shi amma ba damuwar ciwo ba ce da kuma ba na kuɗi bane na wata wahala ne ko an kama wani masoyin sa ya rasa inda zai sa kansa ko ko za a kama shi to irin waɗannan ah, idan mun yaye masa wannan wahala ko ta rashin lafiyar jiki ko rashin rashin kuɗi ko rashin jin daɗin halin zaman duniya to idan muka yaye masa marra sai ya wuce ya fita cikin shanin Allah ka Allah ya tsuna ila birrin masahu kan ba mu ne ya taɓa roƙon mu yaye masa ba ya mance da Allah ya fita ya gudu ya tafi marra ka Allah ya tsuna ila birrin masa kazalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun yadda ka ganin nan ya rasulullah haka nan aka kawata mutane masu banna abinda banna abinda suke aikatawa duk wanda aka ce ya zo ya bi Allah ubangijinsa ya bauta masa ya ki ya ɓata lokaci bai yi sallah ba baya bin Allah yana sabon Allah wannan ya yi banna ya ɓata wa kansa ya ɓata ya yi banna a duniya ya ɓata lokaci kuma zai je ya sha wahala shine musrif mai banna musrifin ala nafsihi kazalika haka nan zuyina aka kawata lil musrifina masu bannan ma kanu amaluna wannan irin zuyina kullum an kawo shi bina'ul majhuli sai ka duba ka ga menene a gaba idan mummunan abu ne to sai ka bi ka'idar shari'a ka'idar shari'a ah, inna Allah la yamur bil fasha Allah baya umurnin mugun abu a yi shi wala yarda li ibadil kufra baya yardawa bayin su kafirce to yana ce zuyyina an kawatawa lil musrifina ko lil kafirina ma kanu yamalun to sai ka dauko ayin wa zayyana lahum shaytanu ma kanu yamalun shaytan ne ya bata shaitan ya kawata musu waɗannan abubuwa na kin annabawa da kin maganan Allah da kin maganan lahira da kutsawa cikin harkar duniya amince da Allah shaitan ne ya kawata wa waɗannan mutane wannan abu da suke yi an kawo wato damirin zahir mawdi al-mudmar zina lahum sai aka ce zina li musrifina ma kanu ya'maluna an kawata musu shaitan ya kawata musu abin da suke aikatawa ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين dukan mutanen makka ba su da labarin abin da yake faruwa a duniya ne ai mun halakar da kafirai da yawa irin su wanda suka karyata annabawansu wala qad halakna alquruna min qablikum lamma zalamu mun halakar da wato tsararraki da yawa wanda suke tun daga zamanin annabi adam babu kafirci har aka iso zamanin annabi nuhu ne aka so mai yin tsafi to ko waɗanne kafirai sun ki bautan Allah sun ki maganan annabinsu mun halakar da su waɗansu da tsufa ne kamar na annabi nuhu mun halakar da adawa mun halakar da samuda mun halakar da mutanen annabi ba su ji labari ba ne walakat hakika a halakar kuruna mun halakar da wato tsararraki min qabli walakatan quruna min qablikum lamma zalamu yayin da suka yi kafirci suka suka zalunci annabawa suka karyata su don wanda ya karyata bai gaskiya duka ya zalunce shi lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati mun aiko musu da manzanni manzannin sun zo musu da mu'jizozi da hujjoji da wa'azozi masu yin bayani yadda za su bar mummunan abu su koma cikin kyakkyawan abu shine bautawa Allah da imani da shi wa ma kanu liyun amma kash duk da haka ba su imani ba su kafirai sai dai mutane kaɗan a cikin kowane tsara wa ma kanu liyun wa ka zama min qablu wato saboda wa ma kanu yu'minu kazalika najzil qawmal mujrimin yadda muka halakar da waɗancan kafiran waɗancan annabawa waɗannan ma miyagun naka su ma za mu halakar da su mu fara da su a badar mu halakar da su daga badar har zuwa shekara takwas mu zo mu kama maka su mu danka maka su a makka qurun wato qurun kenan wato karni shekara ɗari ake kiransa karni yawanci sakuwan annabi adam a duniya shi shi kaɗai ne da matarsa suka so mu aihuwa aka yi ta auren rake tsakanin ƴaƴansa da ƴaƴansa sannan al'umma ta so mu yi yawa shi annabi adam annabin Allah ne manzon Allah ne zuwa ƴaƴansa da wani mutum zai ce annabi adam ba annabin Allah bane to kalmar tana kusa da ridda domin lokacin da Allah yake ambaton annabawa zaɓaɓɓu wajensa sunan sai fara ambatawa inna Allah hasabi adam wa nuhan to shine annabin ƴaƴansa shine mursalin ƴaƴansa alaihi salam to tsakanin annabi adam da ruwan tufana na annabi nuhu an samu shekara dubu biyu da ɗari biyu da arba'in in ji wa habib munabbihin yadda aka rubuta a cikin bustan arihin sannan ruwan tufana bayan an ɗauki ruwan tufana na annabi nuhu annabi nuhu ya rayu shekara ɗari uku da hamsin in ji wa habib munabbihin din da har yanzu tsakanin rason annabi nuhu zuwa annabi ibrahim shekara dubu biyu da ɗari biyu da arba'in har yanzu tsakanin annabi ibrahim da annabi Musa alaihi salam shekara ɗari tara tsakanin annabi Musa alaihi salam da annabi Dawud shekara ɗari biyar tsakanin annabi Dawud da annabi Isa alaihi salam shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya tsakanin annabi Isa da aihuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ɗari biyar da saba'in zuwa hijira kuma shekara ɗari shida da ishirin da biyu lokacin da manzon Allah ya yi hijira din a cikin watan Jun yana da kwana kamar 28 haka farkon watan Rabiul Awwal yana da shekara 53 sallallahu alaihi wasallam to wannan sune qurunun da aka nade a cikin wannan wanda bayanin zai zo filla filla a cikin wannan karshen wannan sura da suratu Hud da suratu Yusuf wanda zai shigar da Yusuf da babansa da ɗan uwansa wannan shine qurunun da aka ba mu jumla wanda nan gaba za a fassara mana su daban daban daban daban daban ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون بايا من هلكت كافرين mun gadar da annabawansu da muminansu ƙasa an zo lokacin ku ko ko mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mun kawo ku yau ku ne khalifofin mu a bayan ƙasa annabi kenan wanda yake ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nazira walaishina da ba'athna fi kulli qaryatin fi kulli qaryatin nazira Allah ce da na ga dama a zamanin annabi din ma sai in ta aika wa manzali kowane gari manzo kowane gari manzo kamar yadda abin yake a zamanin bani Isra'ila kamar alƙalai suke a zamanin bani Isra'ila kowane babban gari akwai manzon su kowane babban gari akwai manzon su amma suna hukunci ne da at-taura amma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi kul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an ne an aiko shi ne zuwa ga duk duniya gaba daya kuma a kowace kabila annabi yana da khalifarsa wanda zai ɗauko larabcin da ya zo da shi a ƙur'ani da hadisi ya gaya musu da bakin da suke ji shine wakilin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan kabila mai wannan irin baki saboda ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum Allah ce to mun kawo ku yanzu ku ne khalifofin mu a bayan ƙasa maganar su annabi Musa maganar su annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa ta wuce yanzu ku ne kuka zo kuka maye kamar yadda annabi Isa da jama'a suka maye wa annabi Musa da jama'arsa to ku kuma yanzu ku ne kuka maye wa duniya ثم جعلناكم خلائف mun mai da ku ku ne khalifofi filar da bayan ƙasa min badihin bayan waɗancan ƙurunu linanzura kaifa ta'maluna za mu ga ku kuma kamun ludayinku yaya za ku yi annabi Musa alaihi salam da kafiransa suka dame shi Allah ya harkar da babban su shine Fir'auna ya gadar musu da ƙasa yana cewa ya ga wa aurasal qauman allazina kanu yastad'afuna masharika al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا an gadar wa bani isra'ila musa yau sune da dukkan kasa da abin da fir'auna da mutane suka bari yau yana hannun annabi musa da mutanensa to amma allah zai duba yaya za su yi bayan ya gadar musu da suna kuka suna cewa ya musa uzina min qabli an tatiyana min ba'di ma jitana qala sai rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fanzur kayfa ta'malun haba musa lokacin da muke tashan wahala Allah bai aiko ka bane sai yanzu Allah ya aiko kana da ƙarfi daga Allah da hujja daga Allah ka bari kuma yanzu muna shan wahala yace ku yi hakuri Allah zai halakar da makiyinku ya ba ku ƙasa ya ga ku kuma yaya za ku yi to shine aka karbi ƙasar aka ba su suka yi abin da suka yi din wanda ake karantawa kullum kamar neman bautawa dan maraki da sauransu sauran narkulaha abadan da sauran irin waɗannan abubuwa to mu kuma aka ba mu yanzu ƙasa tana hannun mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ke da addini su da ke da khalifanci a duniya yanzu da kaifa ta'maluna Allah yana duban yaya za mu yi saboda haka shugabannin mu sun yi gaskiya farkon khalifa dai sai na Abubakar hakika ya aikata yadda annabi ya aikata sai dai shi ba annabi ba ya ce duk abin da ake annabi yake yi sai ya yi haka yana jin tsoron ya kauce wani abu wanda annabi yake yi ya nemi annabi ya rasa a lahira ya tafi daidai a cikin shekararsa guda biyu da wata uku din nan musamman yakin masu ridda musamman yakin waɗanda suke suka hana zakka musamman yakin annabawan ƙarya domin da annabi ya zo rasuwa sai annabawan ƙarya suka ta kullowa wani ma annabin gari kaza ne wani ma annabin gari kaza ne suka ta ƙaryan annabci sai na abubakar ne ya gama da wannan annabawan ƙaryan sannan sai na ya kama shekara goma da wata shida da kwana goma sha uku a zamanin sa aka bude manya-manyan biranen duniya duk yawancin duniya ta koma karkashin musulunci a zamanin sayyidina umaru sannan zamanin sayyidina usmanu ya kama a cikin shekarun da ya guda goma sha ɗaya da wata goma sha ɗaya da kwana ishirin da hudu to shekara shida yana cikin jin daɗi ana cikin jin daɗi lokacin samari ba su taso ba amma da samari suka girma abin ya ɓaci suka yi ta hargitsa lamari suka yi ta hargitsa lamari amma shi dai har da karshe dai aka shigo har gidansa aka yanka shi radiyallahu anhu sai na Usman ba aka yi masa karyace karyace karyace karyace aka bata lamari sai wannan ne ubangiji yake ce mana zai mai da kasa a hannunmu ya ga yaya zamu yi yanzu da aka yanka sai na Usman din nan an kyauta wallahi ba kyauta ba ko kuwa zamanin Muawiya Yazid kansa Muawiya sahabi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to da wayannan samari yan tawaye suka yanka sayyidina Usman a gidansa sai Muawiya sai jama'a suka zabi sayyidina Ali da suka zabi sayyidina Ali sai Muawiya gwamnan Sham yace shi bai yarda wa Aliyu baya'a ba sai Aliyu ya kama yan tawayen nan ya hukunta su sannan masa mubaya'a in ba ta masa mubaya'a ba sayyidina Ali yace to wai idan kowa ya zama kaman ka ba wanda ya mini mubaya'a yaushe ma na zama khalifa cikakke mai cikakken iko yadda zan samu damar yin bincike in kama masu laifi in hukunta su domin kada a kama wanda ba da laifi to aka yi ta jayayya tsakani to aka yi ta jayayya tsakani dai aka yi har abin ya kawo rasuwan waɗansu daga cikin jama'a to kaga wannan irin abubuwa duk da aka yi ko da yake su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya riga ya musu gafara gaba ɗaya duk abin da suka aikata bayan nan ba zai cece su ba musamman suna da garanti mun yi tare fa asaba falu ajrani wa yi tare fa akhta falu ajrun wahid annabi ya ce duk wani abu na tunani in ya zo tsakanin masana to duk wanda ya ijtihad ce ni a gani na kaza kaza kaza kaza kaza shine ya kamata wani ko ce ni a gani na kaza kaza kaza shine ya kamata saboda ga ayoyi ga hadisai to idan ra'ayin ya saba to a cikin su akwai wanda ya gane gaskiya akwai wanda ya kuskure to wanda ya gane gaskiya ba shi lada biyu wanda ya kuskure kuma a yafe masa laifinsa a nan ma'awiya shine ijtihadinsa ya zama kuskure an yafe masa laifukansa aliyu shine ijtihadinsa ya gaskiya an ba shi lada sauran mutanen da suka rasu a tsakani kuma kowa ya rasu akan abin da yake kai in mutum sahabi ne dama yana da garanti a wurin Allah in masu tada sharri ne sun mutu akan abin da suka mutu akai to haka da ya zo mutuwa shi ma'awiya sai rigingimu suka taso waɗansu suka ce ya kamata ka nuna mutane bayan ka mutu a naɗa ɗanka sahabbai suka ce a abubakar da ya zo mutuwa bai ce a naɗa ɗansa ba umar da ya zo mutuwa da manyan ƴaƴa kamar su abdullahi bin umar bai ce a naɗa ɗansa ba sannan kai ka ce za a naɗa ɗanka in ka mutu ba za mu yadda ba kai dai in ka mutu za mu sai da za mu yi to sai wannan ma ya jawo wata jayayya to babban ɗansa yazid bin muawiya mutane suka ce masa in fa ubanka ya mutu hasan yana da rai ba yadda za a yi ka samu sarauta hasan za a naɗa shi sai ya aika wajen matar sayyidina Hassan ya alkawari da ita ga kuɗi cash a hannu dubu kaza ki ba mijinki sammu ya mutu in ya mutu ni zan aure ki kika nan jaratu Allah tsine mata sai ta karbi wannan kuɗi ta ba mijinta sammu ya ce mutu shine Hassan Hassan kenan dan uwan Husaini ya sai na aljiko jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don shi ainihin Yazid ya samu daman in ubansa ya mutu yayi sarauta don matukan Hassan yana nan ba zai yi ba to shi ganin da ya mutu sai shi ainihin yazidu ya aiko wajen matan nan jaratu na cika maka alkawari cikakke kai kuma alkawarin ka saura rabi dama ka ce in ya mutu na rasa miji zaka aure to gani sai ce a'a aka baki kuɗi kika kai dan annabi balle dan wani mutum ba zan aure ki ba saka da abubuwa da suka yi ta faruwa da Allah ce zai ba mu kaza ya ga yadda za mu yi ya za mu rike ta mutanen kirki hakika sun rike ta da kirki amma daga baya an samu mutanen banza irin su Yazidu sun zo sun yi abin kunya a cikin al'ummar musulmi suka zo suka kashe Hassan shi Husaini aka yaƙe shi da ƴan uwansa a Karbala aka kashe shi wannan abu mai kyau ne ba ba shi da kyau hakika ba shi da kyau to irin wannan ne ke cewa zai danka ƙasa a hannunmu ya mai da mu khalifofi bayan wucewan annaba ya ga mu ma ya za mu yi ya kamata jama'a mu tsaya mu yi abu mai kyau saboda gyaran tafiya daidai da yadda addinin mu ya nufa shi ko gyaran abin yadda yake annabi ya ba da dama ya ce marar aminkum munkaran fal yughayyiru bi yadihi fa illam yastatifa bi lisanihi fa illam yastatifa bi qalbihi fa zalika daful imani wanda ya ga mummuna abu ana aikatawa lalle ya hana ya hana da karfin hannunsa in ba da iko fa ya zai yi annabi ce in ba da iko ya hana da bakin sa ya fito fili ya faɗi abu kaza ba shi a bari abu kaza ba shi a bari abu kaza ba shi a bari idan ya faɗa ma za a kashe shi ba ya zai yi ce to ya ki da zuciya to wannan shine halin da musulmi muke ciki abinda muke da ikon faɗi irin wannan yanzu gashi muna faɗi aikatawa da hannu ko mu ba hukuma bane ba mu da ba mu da hukuma musulmi yanzu ba su da hukuma a hannunsu kamar yadda ake faɗi kullum amma ai ta kokari da ai ta himma duk abin da bai gagare ka ba kada ya gagare ka wanda kake da ikon yi dai karka ya gagare ka shi ma mu ta yi dai mu ta kokari har Allah gyara halayen mu kada mu ba da kunya a gaban Allah wanda ya ba mu annabi Muhammad ya zabe mu ya ba mu alqur'ani ya zabe mu ya ba mu islam ya zabe mu kada mu ba da kunya sai sai kai fata mu tambaya ko menene tambaya tambaya daga Tahir Ahmad zuwa ga Shaykhul Islam Sheikh Tahir Usman Bauchi don Allah Sheikh muna roƙon karbu Samun Qur'ani ya zabe mu ya zamu Islam ya zabe mu kada mu bada kunya sai sai kai ta mun tambaya ko menene tambaya tambaya daga Tahir Ahmad zuwa ga Shaykhul Islam Sheikh Tahir Usman Bauchi don Allah Sheikh muna roƙon ka rubuta mana tafsiri domin amfanin mu da sauran na baya ina roƙon Allah ya kawo maka sauran tafsiri mai rubuta tafsiri mutum biyu ne suke rubuta tafsiri ina tsammanin bana cikin su na farko zai rubuta tafsiri ne wanda ba a da shi to ana tafsirai da yawa na biyu ko yana da wani ra'ayinsa da yake so cusa wa musulmi sai ya rubuta tafsiri ya raba mutane tafsirin tafsiri mai kyau da ya samu daman cusa mutane ra'ayin nan nasa cikin tafsirin nasa ce haka Allah yake in yake haka Allah ce ka kai kai musulmi karfin ka ya kare kenan in jahili ne kai to wannan suka yi tafsirin da su cusa ra'ayinsu ne su tafiyar da mutane akan ra'ayinsu to tafsirai masu kyau suna nan irin mu abu ita mu yi tafsiri ba da mun yi zuwa ga Sheikh Tahir Usman Bauchi bayan gaisuwa da fata alheri tambaya na ana na auri budurwa wata hudu da auren ta sai ta haihu ya matsayin auren da kuma yaron da aka haifa da ba ta mutum ya yi aure wata hudu matar ta aihu to auren da aka yi bai samu muhalli ba domin an auri matar ne akan ciki wato akan idda kenan auren ya ɓaci dama ɓatacce ne da kuma ba nasa bane amma da ya kai wata shida ta aihu to ɗansa ne ko ko ƴarsa ce don saboda in an ɗebe shekara biyu a cikin wata talatin wata shida zai saura shine zaman na zaman ciki
tambaya daga Ahmad Kofar Kona Zaria don Allah na so a mini bayani akan wasu tambayoyi kamar idan aka yi baiwa da sa rana tsakanin saurayi da budurwa idan ya sadu da ita babu laifi a nan akwai abin da ake kiransa a musulunci urf urf wato urf wato al'ada akwai shari'a akwai al'ada idan sai a dubi wanne ne yanzu wannan lokaci wanne ne za a rinjayar ma'anan urf al'ada idan ka ba mutum kuɗi ka je ka sayo min nama idan ya je ya sayo maka kifi ya kawo za ka karɓa ba za ka karɓa ba ya zan ce ka sayo min nama ka sayo min kifi a kifin ba nama bane da Allah na kiransa laman ɗariyan kifin ba na eh to na sani nama ne amma ba shi na ake gaba ai na san sunan kifi kaga wannan urf kenan wato wannan idan wannan ya faru mutum ne ya nemi budurwa aka ce an bashi an tara mutane an ce an yi baiko an bashi amma daura aure ba yanzu bane sai ranan kaza da watan kaza saboda ana jiyan waɗansu ko ana jiyan wani abu to a lokacin sai suna kwana da da yarinyar in ciki ya bullo to matarsa ce ba wani shigantaka ba shigantaka suka yi ba matarsa ce dan kuma ɗansa ne yar kuma tasa ce domin ga waliyai ga shaidu sadaki kuma ana iya ba mutum lokaci har shekara arba'in wannan an bi an bi shari'a kenan an bar al'ada an bar al'ada an bi shari'a saboda idda ul hudud bi shubuhat masalatun annabi ya ce ku kauda haddi akan mumini in an samu rikici sai nan ba rikici bane ma asili ne matarsa ce amma al'ada bata bashi ita ba shari'a ta bashi ita amma al'ada bata yadda ba misalin al'ada bata yadda ba wannan yarinyar an kira an yi baiko mijinta alhaji ne mai kuɗi sai ya mutu sai ya mutu idan danginta sun je neman gado za a basu zan nuna ta wannan wanda aka mata baikon wani alhaji ne mai kuɗi da yawa an yi baikon ba a ɗaura aure ba sai alhaji ya mutu za a kai yarinya ta gado ba za su yarda ce ya ka ɗaura mata aure ya ka ɗaura mata aure to shikenan ba gado ba ba ta kaba don ba a ɗaura aure ba wannan urfi kenan aka bi saboda ba rikici amma wajen samun ciki sai a bi shari'a a aje urfi na mai shiga musulunci to to madalla to madalla kowane kuma alhamdulillah alhamdulillah Allah kiyaye mu Allah kiyaye imanin mu Allah kiyaye addinin mu Allah saka sanin ka zauna lafiya albarka ne sallallahu alaihi wasallama Allah ka yarda yin ka yarda yin mutum su addu'a Allah ji kanin yin iyayen mu da iyayen mu da malamu da malamu malamu Allah saka shi mu da alheri albarka ne sallallahu alaihi wasallama Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira albarka ne sallallahu alaihi wasallama بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ما في الحكي لك والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره عظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين